بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi daren litinin sha ɗaya ga watan jima'a ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya dingi da biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tije a ƙarshen sura ta saba'in da ɗaya yau za mu tashi farkon sura ta saba'in da biyu kuma darasi na farko a suratul jinni a wannan masallaci mai albarka na jera da ke kundilar gandun albasa muna roƙo Allah maɗaukacin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da tattarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا wannan sura sun ita ce sura ta saba'in da biyu a jerin surori kuma sura ce makiya kamar yadda malamai suke faɗa babu wani saɓani ita ce sura ta arba'in a jerin saukar surori ta arba'in daidai sannan ta sauka tsakanin suratul araf da suratul yasin kafin suratul araf bayan suratul yasin ta sauka tana da ayoyi 28 shi ma babu wani sabani a gurin malamai na adadin ayoyinta ta bude da kamar da aka ji Allah madaukakin sarki yana ba wasu turori sunayen annabawa ko sunan wasu bayan Allah daga cikin bayi kamar yadda ya ba da suratul yusuf surati nuhin da muka zama a satin da ya wuce surati ibrahim da ire-irensu haka kuma wani lokacin ma sai ga Allah ya rada sunayen na wasu dabbobi ko kwari suratul baqara suratul fil suratul naml da ire-irensu saboda haka to nan kuma bayan ba an kawo na dabbobi da kwari sai kuma Allah ya ce suratul jinni sura ce da take magana akan aljanu kusan sura ce da zaka iya cewa wato ta yi bayani akan duniyar aljanu cikakken bayani kuma ya tabbatar ma da cewa lallai akwai aljanu din su kuma su ma bayi daga cikin bayan Allah madaukakin sarki da ya halitta kuma manufar halittar su ya faɗa kamar yadda ya faɗi ta mu wala khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun yace da aljani da mutane gaba ɗaya ba mu halice su ba sai dan bauta saboda haka inda Allah ya ba da umarni ni sallah ni zakka ni azumi mu kyautata wa junanmu mu ci zauna da makota lafiya haka yi ba wa aljanu umarni shi za za mu ji surar tana bayani hatta wa'azin ba iya mutane ya shafa ba domin Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutane da aljanu gaba daya shi za kamar yadda malamai suke faɗa hatta wa'azi da kake gani wa'azi da ake zuwa a yi akwai guraren da aljanu na zuwa su saurara kamar yadda muhammad bin sallam al-bibi kandi malamin imam bukari yake cewa karatun da ana cika sosai na ka ji ko wata tambaya ya duba ya gari sai ce wannan aljanu ne suka rubuta saboda suna halatta sosai da sosai saboda haka yadda muke kokari matakai matakai da waɗanda ke wa Allah da wanda ba sa mun kamar yadda za mu ji a cikin surar a cikin mutane to haka ce aljanuwa duk wata ɗabi'u da ka sani irin namu su ma akwai ana rikitar rikitar da yake tasowa a cikin mutane su ma ana samu to za mu ji surar za ta ba da sako na musamman dangane da abin da ya shafi su kansu aljanu to to bayan bismillah Allah madaukakin sarki ya bude da cewa kul sine da su uhiya ilayya ni amun wahayi annahu sama'a nafarun min al-jinn cewa wata tawaga daga cikin aljanu ta saurara ta ji annabar shine daga uku zuwa goma ko tara fadalu sai suka ce inna sami'na lalle mu mun ji qur'ani wani abin karanta shi ne alqur'ani ajaban mai ban kai da ban mamaki aljanu ne suka faɗi wannan cewa sun saurari wani abin karantawa da ya burge ya ba su mamaki shi za a ran je to ne za a bi alqur'ani bai kayatar da kai ba to aljanu sun fi ka sun fi ka manufa ya kamata qur'ani in an biya shi ya kayatar da kai sai Allah ya ce ya hadin ila rushdi yana shiryawa ne yana jan mutane ne zuwa ga shari'a shi alqur'ani shi za a ce to ka fara gina ƴaƴanka a matakin farko akan qur'ani domin shiri shi shirya da mutane yana kafa mutane su zama sun shirya Allah ya tsare su daga fadawa ramun muka in yi domin Allah da kansa ya faɗa ya bin ila rushdi yana jan mutane zuwa ga shari'a fa amanna bihi kuma bi za muka yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada ko da dai ba za mu taba shirka da ubangijin mu ba za mu taba hada ubangijin mu da kowa ba mala yake kullu ta'ala ta'ala amira rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yukhbira qaumahu manzo dina da hanzu Allah Allah madaukakin sarki yana umartar manzansa da ya bawa al'umma labari cewa annan jinna istama'u alquran cewa aljanu sun zo sun saurari sun saurari alqur'ani fa amanu bihi kuma sun yi imani da shi wasaddaquhu wa qadu lahu sun gaskata shi kuma sun jayi zuwa ga alqur'ani sai ce fa qala ta'ala shi za muka je qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn sai ne da su an mun waye cewa wata tawaga cikin aljanu sun saurara lokacin da suke wannan sauraron annabi bai san bai sani ba kamar yadda za mu ga hadisi ibnu abbas فقالوا ذلك إنا سمعنا قرآنا عجبا للي من سورار ولا أبن كرم تاني ومعمل shine ya hadin ila rushdi lalle yana shiryawa zuwa ga yana kan mutane zuwa ga shiriya fa amanna bi dan haka mun yi imani ne walan nusrika bi rabbina ahada ko da kai ba za mu yi shirka da ubangijinmu da kowa ba kuma daidai yake da ayan nan ta cikin suratul ahzab wa istarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu anfiqu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وينزلكم من عذاب أليم فيه ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وأن آيوين في سورة العقاب سوى الله يتكتنا istarafna ilayka nafaran min al-jinn lokacin da muka karkato ba da wata tawaga daga cikin aljanna yadda ne auren qur'ani suka zo suna sauraron karatun da kake na alqur'ani falamma hadaru suna zuwa inda annabi yake karatu alqur'ani sallah asuba kanu din da fi an fito kowa yake falamma qudiya annabi na gama karatun sallah asuba wallahu ila qaumi zai ta biya gurin mutanen yan uwansa aljanu sai aka ce kaumi a ji ana kiran aljanu da alkaumu eh domin qur'ani ya tabbatar da haka gurin mutanen mundiri da sai suka koma daga jin wa'azin sai suka koma suka fara musu wa'azi abin da ta ji annabi ya biya a wannan sallah asuba din da tita da suka yi wa'azi shi sa ba karamar azara wace da tabewa a ce kullum kai kana zuwa ka ji wa'azi amma ba in ka koma ba ruwanka da iyalinka ba daidai ba ne domin ba za ka taba ganin daidai ba ana da akalin ma ba za ka zo kai musu wa'azi ba domin iyali ba ta ba su iya daukan wato wa'azin mazajen su ba to ka daura da a kai da inda za a gaya mu ko kuma wani lokacin ka yi jiba ko irin ta waya ko ta katin da ake kunna ka kunna wani karatu mai muhimmanci kawai ka kunna kana ji kalma ɗaya biyu uku za ta ɗauka to wannan shi ma ya isar dangane da ɗaukan sako a kai shi gurin iyalinka idan kuma da yara wani lokacin ka zauna da su a tattauna cewa an faɗi wata matsala kaza su yara ka zan ma kanka tana ganin ai kai ba kai ka zama mai wa'azin ta ba amma ɗan ka yi sun yadda yawwa su za su yadda sai ku tattauna da su an tattauna matsala kaza da kaza da kaza dama kaza kaza ne inda wani abu da a cikin yaron da wani ya sani shi ma ya taɓa ji sai a tattauna shi wani ji kansa isar da sako ne to shine Allah madaukakin sarki yake cewa bayan sun koma wallau ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa kace ya ku mutanen mu mun ji wani littafi da aka saukar bayan gujewar tafiyar annabi musa alaihi salam musaddiqan ni babai da shi littafin ya gaskata littattafan da suka wuce ga kafinsa kamar at-taura ya hadisi da haƙi yana zan mutane zuwa ga gaskiya shi littafin wa ila dariqin mustaqim kuma yana kai mutane hanya ne gaskiya in ji aljanu ka ji aljanin da yake faɗa wannan ai ya kware a wazi domin kalmomin na tauhidi ne lafiyayyu ya kauma na suka ce ya ku mutanen mu ajibu da ayyalla ku amsa kiran ku amsa kiran me me dawa shine da ayyalla wanda ya zo ya nemi ku dawa kamar misali wani da yake faɗa sauran aljanin sai suka yi shiru bayan ya zo wannan gabas suka ce ya ku mutane wannan da ya zo yana yawa yana kiran ku zuwa ga Allah ku amsa kiran domin da mu aka ji wa aminu bihi ko kuma ma da muka ce da ayyan layi shi annabi alaihi salatu wassalam da ya zo da wannan kiran da muka je muka jiyo to ku amsa kiran sa wa aminu bihi kuma ku yi imani da ya zinna kum min dhunubikum idan kuka yi haka shi kuma Allah zai gafarta muku wani abu daga zunubanku ko kuma gaba ɗaya zunubanku da kuka yi wa yuzirkum sannan ya tsiratar da ku min azabin alim daga azaba mai radadi to me faru Abdullahi da Abbas yake cewa wata rana Annabi alaihi salatu wassalam sai ya ja sahabbai Ibn Abbas ya ce ina cikin yace sai yake su zo su raka shi saboda kafirai suna yin wani abu wata baje koli da suke duk shekara duk mutanen garuruwa za su zo su haɗa wani guri da ake kira Ukkar ko kuma su ko uka za ke kiran kamar yadda ake kiran wannan baje koli eh amma gurin da suke tsayawa wani guri ne da ake kiran sa wato nakhla alhamdulillah wannan gurin wannan zuwa da aikin hajji zai da je haburin dan yanzu an yi masallaci an sa masa masjidin jini haburin kawai na tawo na yo mun dawo daga wani guri na tafiya a hanya ka san Saudiya ko ya kai mutum hanya sai ga ka baka saboda haka mun tawo kawai ta tambaya ina cewa kawai sai na ga wani guri na tsaya na karanta tarihi sannan ne gurin da annabi ya tsaya yayi wa aljanu wa'azi yana nan sun rubuta masjidul jinni a haka yake yanzu to saboda haka daidai wannan gurin sunan salakala sai annabi ne salatu wassalam ya ce su zo su je wannan gurin shi a inda suke baje kolin da ka abin da suke yi kowa zai kawo haja akwai wanda kuma ba haja suke kawo ba su kuma kawai mutum ne zai zai rubuta baitoci na litirita na waƙoƙi adadi idan aka zo akwai sanannu masana wanda su zo wanda masu cin siyar siyarwa suna yi su kuma nan masana za a zauna kowa ya kawo takardarsa abin da ya rubuta wani ma budurwar ta yawa waka baiti dari kawai za a kalli cewa wannan baitin ya hau ba bazan komai za a aura tunda abubuwa ne na jahiliya saboda haka masana suka kalla sai a ga wace ce tafi ta ci ne a wannan shekara idan aka fitar da ita sai a je a makala ta a jikin Ka'aba cewa wannan ita ce ko da budurwar da yawa sai a ce wannan ita ce gaba saboda haka annabi ya ce ku zo mu je shi kuma yana zai amfani da wannan damar idan ya zo sai ya wasu aji dangane da abin da ya shafi addinin musulunci to sun tafi a hanya sai asuba ce to shi da annabi alaihi salatu wasallam ya tsaya yi wa sabbin sallar asuba kaga sallah ce da za a yi ta ne a fili to a daidai wannan lokacin su kuma aljanu sun saba zuwa suna aika mutanen saboda suna da alaƙa da wa da bokai su suke taso magana idan suka taso sai su taso da da ƙarya ɗari sai su je su rada wa boka sai an kaza da kaza su gaya ma ji ko boka in ya zo faɗi magana sai ku ɗauka kamar gaske ne zai ga abun da kai a gida an gaya ma da aljanu suke aiki saboda haka sai aka ce to me ya faru yau mun je da masnar sama a fawajen na hamuli a haratan shari da mutu ba mun ba su zuwa sama domin da suna zuwa kunna na dawo min ha ba kaida lisan in suka je sama da dai hakura ne suke zamu su zauna in mala'iku sun tattauna abubuwan su kuma zai su tata sai a fara fasin din ta fasin information daga sama zuwa kasa haka ce su ɗauko da zai taho da shi wanda mala'iku suka tattauna to suna zuwa wannan rana kawai sai suka tarar wato an hana su shiga sama an sa wata matsara masu gadi ga kibiyoyi masu aman wuta duk an tsare hanya ba wuce ba fita to sai suka da suna cewa ni yadda ake wani abu ya faru ne yake faruwa sai wasu daga cikin aljanun masu basira suka ce da su mu ba zama a cikin gari cikin duniya mu gani yake faruwa yanzu ba ma iya zuwa sama cutar waɗannan da suka yi ana yawo wata tawaga sun yi wajen su kuɓuka kawai sai suka tara annabi ya wani wa sahabbai sallah to shi ne Allah yake cewa qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinni sai ne da su an mun wahayi cewa wata tawaga da yake aljanu sun saurara ne suka saurara ba kalu suna jin karatun da nake a sallah asuba sai suka ce inna sami'na qur'anan ajaba lalle mun je ana irin da sallah suka ruga da gudu gudu sauran ogannin su suka ce da su wallahi mun je wani qur'ani mai ban mamaki shi ne wanda kace na mun rabe da Allah wannan dalilin ne yasa muka yi zuwa sama sun gano cewa Qur'ani ne kun gaje Qur'ani shi ne maganin aljanu ba turare ba ku fahimta da kyau dan yanzu wanda suke harkar habali habal ba cewa islamic medicine sai kawai sai a ce islamic medicine kuma mutum yanzu yana fama da aljanu sai a ba shi turare mu ji tsoron Allah maganin aljani zikiri ne Qur'ani ne da hadisi shine maganin aljani yawa an yi da akwai wani irin nauyin fure da aljani baya so amma ba ku sani cewa qur'ani ne ke kora aljani ba turare ba ka karanta al-hidayatu lil insan na wa hidu salam bani ka karanta al-ilaju rabbani ka karanta asarimul battar wayannan da daban ka karanta za harkar abin da ya zabi ruqiya za ka goge za ka goge sannan ka goge da tauhidi domin rukuya tana da alaka da tauhidi idan tauhidin ka bai da kyau za ka je kana rukuya ma wani aljanin yana shekawa a rana wallahi yana kallon ko yake jaga ta ka gaba abin ka yi zazzage ka tauhidi sai zuciyar ka ta zama mai karfi idan so kana da kyakkyawar alaka da Allah madaukakin sarki kamar yadda mun gani Imam Ahmad zai zo ya tura ya ce a je a ga aljanin ya fita kafin yanzu me ya gani tsoron Allah sani amma za ga wani yanzu kana wa taba wuce ma yana biya ma wa taba ko shi yana biya ma ayatul kursi to sai ka yi kokari ka gyara alaƙar da Allah na kokarin sai to to da aka suna dawowa suka je a mun suka ce ko shi ka babu wannan jini dalili din janyo yanzu ba ma iya zuwa sama shine illa da yana qur'anin ajaba mun ji wani abin karantawa ajaban bai ban mamaki saboda haka in za ka fitar da aljani da yanzu Allah da karatun Qur'ani yake fitarwa ba da tarari ba wannan abin da kai kana so kai shiriki bayan kai karatu sai ka dan ba da wani turare da za a saba yawa domin kai business kake amma dai Qur'ani shine a hannu mu ji tsoron Allah to shine Allah madaukakin sarki yace ya hadin ila rushidi kuma yana jiyawa zuwa yana jin mutane inna sirri hadi ila jinni ko ya hadi yana ja to ya hadi ila rusul yana jan mutane zuwa ga shiriya fa amanna bihi kita muka yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada ko da shi ba za mu kaba yi shirka da ubangijinmu da kowa ba sai Allah ya ce وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنه تعالى لن في أبنجدي يد شأن يجي تعالى جد ربنا لن يجرم أبنجدي ميابر كاسا إن جد ربنا أي فعله وأمره وقدرته aiki Allah madaukakin sarki da umarninsa da tsarin Allah kaddararsa duk sun girma ba shi ne za a ce jaddullah ai ala'uhu wa qudratuhu wa ni'matihi ala khalqihi wato ni'imomin da akan halittarsa kamar yadda mujahi da ikrama su faɗa ai jalalu rabbina girman ubangijin imam qatada yake ta'ala jalaluhu wa azamatuhu wa amruhu lalle girman Allah madaukakin sarki da kambamarsa da umarninsa ya girmama imam suddi yake ta'ala amru rabbina umarnu ubangijin ya girmama imam abin da shi kuma daga abu da mujahid a hanyar ya kuma cewa ta'ala zikiru ambaton ubangiji ya girmama haka shi ma da ibn jubair ya faɗa yace ai ta'ala jaddu rabbina ai ta'ala rabbuna cewa ubangiji mu ya girmama ya kambama shi ne dai wa annahu ta'ala jaddu rabbina lallai wato ubangiji mu ya burinka da ya girmama girman da ya girmama eh ne da ta'ala jaddu rabbina man ta kaza sahibatan domin bai riki mata ba wala waladan kuma bai riki da ba shi magana da muke sabin da yake cewa wanda yake Allah yana da da ya zagi Allah wanda yake yana da mata shi ma zagin Allah ya amma wanda yake yana da ɗa shi zagi biye wa Allah in domin ba da za ka samu ne ɗa dole sai kana da mata amma mata za ka iya samun ta kuma baka haihu ba to yasa suka ce wanda yake wa dukan su mushrikai ne amma dukan wanda yake wa Allah yana da ɗa ta fi girma domin shi zagi biye ya jingina mar mata ya jingina masa haihuwa shi kuma wanda ya iya mata ne kawai bai ce dan badan ana iya auren mata ba ta yi ba shi ne bambanci shi sa kamar yadda muka faɗa za ga Allah ya ta korewa a cikin alkur'ani a cikin alkur'ani duk inda sunan na na Maryam ya zo sai faɗi sunanta domin a ɗabi'ar larabawa ba ta kiran ne sunan matarsu sai dai in bai wasu to Allah yana ta kama sunan da gurin kusan guri talatin a alkur'ani dan kawai a nuna ba ɗabi'ar su ku gane cewa ba ba wasar Allah ba bai wasu domin kuma bayan ku sunayen su kuke kama shi ma yi jima ce da balaga ta alkur'ani mai karfin gaske da ya kamata a lura da to Allah farkacin sarki bai yi mata ba wala wala da ballan tana ba sai kana da mata za ka haihu ba to bai da matar ba shi ne yasa yake wala waladan wannan tana wani da ai da ala an istikhari sahiba Allah ya buƙar bin rike mata wal auladi da a gurin dan adam yin aure shine kamala rashin aure da kasu ko yawa to amma banda Allah ya dauka cikin zuri domin kai yin aure na ga ba wata labari na yi shekara shekaru a baya ne wasu mata lakta da filin akan aure ne lakta nan sosai sun ji daɗin ta saboda haka theory ne ba practical tun da ban da aure a lokacin ne ta bayani gaba ɗaya abin ya ƙayatar da su sai da na gama an yi tambayoyi zan yi ke wata da tijuwa wata bai wa Allah a cikin ce mun zubo da ana saka da alkhairi Allah ba ɗaukakin sarki ba ka mata ta gari sai wata da tijuwa da ce a shi da aure wallahi da lafi a shi da aure sai kawai sai sai duk wani abubuwan da na gaga yadda sun ruda ne wajen bayanin nan da nake a ke ban da aure to ka ga wannan hajiya da tayi wannan bayanin ai wata kyauta ba da ta bar abin yadda yake bane mai eh sai a zo na haka duk bayanin da aka yi gaba ɗaya ya rasa ta amma wallahi ana cewa ban da aure sai ya bada ba da wuri a gurin to da haka akwai abubuwan da da yawa in ba ka da aure ba ma idan ma ka zo duk gwarewa ka ba za a saka ba ba za a saka ba kana ji kana da ni za a kyale ka to shi ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wato mata fara zahibatan wala walada Allah da yaki wato mata ba wallan ta rada qalatil jinnu tanazzaha rabbu jalla jalalu wane mutum kar ka dauka kai ka fi kowa addini ba wallahi inda Allah zai bayyana mana aljanu a wannan da suke Allah akwai wanda duk inda kake ji da sunna ya wuce ka wallahi sosai akwai wanda eh ɗaya daga cikin naman da ɗaya daga cikin da tabai na karanta a nan wani jibi na abdulsalam da yake kawowa cewa akwai aljanu da suka ji ɗaya daga cikin malamai a harami yana karatu kuka suke idan yana karatu yana tafi yana jan aure ya fasara aljanu ne kuma suna zuwa jin karatu kuka suke saboda haka akwai kalkare da zamu ji alkurani akwai mutanen kirki sosai a cikin su waɗanda suna ruwa Allah kowa da kowa ba ta idan su saba masa to kuma kamar yadda muke wanda akwai mutanen da ba da jiki ba a cikin musu ma haka to shi ne nan mali yake cewa ma'ina aslamu wa amanu bil qur'an lokacin da suka musulunta suka imani da alqur'ani a istikhari sahibati wal walad sun kore wa Allah ne mata da kuma da to shi za nan aljannu kuma tana da ma'ana biyu tantar za ta kalla in ta zo a larabci kaga aljannu tana nufin girma aljannu kuma tana nufin ne a larabcin aji ne jaddu ba ko ba a gado ma ka ce jaddu abu ibnu ne jaddu kaka to saboda haka shine tana da ma'ana ya ce gado ne don ku sauran gadowa kaga abu jaddu abu ibnu to saboda haka jaddu idan ta ruwa sai ta za kalla a nan gurin ba kaka take miji ba shi ta wani mawaki yake cewa fi jiddin la fi jiddin kullu mujin fa hal jiddin bila fa hal jiddin bila jiddin bi mujin yake duk yadda aka gani wato bijin da kokari ne la bi jiddin ba da kaka ake samu kowane irin daukaka ba ka ji ai kakan mu wani ne to je ne shi kakan ku yana abin kirki kai ka ki ai baban mu wani ne ko laisa da bata manya kulu kana ali nawal bata manya kulu ha ana za kai ne kai kakan kuwa ne to kai ne kai fa hal jamin biladin din bi mujri yace dan kana da girma ba wani kokari zai amfana da koyi da abu ba wani ne ba bidin ne la bi jamin kullu mujri shine kaida to shine kalmar aljannu tana zuwa da ma'anar girma kambama tana zuwa da ma'anar kaka to shi da Allah madaukakin sarki yace na وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان يقول كاجي أبو to bari ban fassara ba wa annahu kana yaqulu tafihuna inda sa'ani yace kana yaqulu tafihuna ya kasance yana cewa tabi'i tabiyuna ala Allah jalla wanda yake wawan cikin mu ya kasance yana jingina wa Allah madaukakin sarki wato yana faɗan kalma ta bata zuwa ga Allah madaukakin sarki ko kalmar zalunci shine ashara kamar mutilo ana a cikin suratu suratul kafi وربنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه ilaha laqad kunna idan shabaka ita ce bi kalmar wa rabatna ala qulubihim ana magana akan ashabul kahfi wannan matasan Allah yake muka karfafa muka daure zuciyarsu in kamu muka karfafa zukatansu lokacin da suka tsaya tsayin daga ba ka nuka ce rabbuna rabbus samawati wal ard mu ubangijinmu ba wannan sarkin da yake cika wasi bane shi ne ubangijin samai da kasai lalle da awwalin duniya ilaha ba za mu hada shi da kowa koma bayan Allah ba daukakin sarki ba za mu kira kowa koma bayan Allah ba shi dai za mu kira a matsayin abin bauta sai ne laqad qulna idan muka yi jingina wa Allah kuwa wani abu daban na shirka mun faɗi kalmar da take ta nan ta zalunci ta ta bata duk za ta dauka zalunci kuma bata shine laqad qulna idan sharaka to ita ce kalmar eh wa annahu kana yaqulu safihu la ala allahi shay'a lalle wanda ya ce wawan cikin mu yana jingina wa Allah madaukakin sarki kalma da zalunci domin jingina wa Allah na zalunci jingina wa Allah mata zalunci sannan jingina wa Allah da ta duk badan to shi ne Allah ya ce na'am وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا Allah ya ce wa anna zananna sai aljanu suka koma cewa lalle mun yi tsammanin mun yi zaton Allah ta kula da insu wal jinni cewa ba za a taba samun mutane da aljanu ba suna fadar ai wato Allah kadi ba suna jinginawa Allah kariya mu a tsammanin mu ba za a taba samun wato aljani ko mutum yawa Allah kariya ba haka aljanu suke zuwa nan masu azum da suka biyo annabi na karatu a sallah asuba ka ce ba mu taba tsammanin za a samu aljini ko mutum da zai wa Allah kariya ba shine wa Allah zanan nan muna da kai ai ma an fi na annal insa wa jinna ya kamala wuri ala al-kabir ya Allah ba mu taba tsammanin cewa mutum da aljin za su karkata zuwa yi wa Allah kariya ba fi nisbati sahiba dan gane da jingina mar mata su kansu aljini suna jin kalmar ta yi girma walwaladi ilayhi da ɗa zuwa gari shi ne magana da na yi kwanaki nake cewa kun gani yanzu ga shi abin da aljanu ke faɗa abun mamaki Allah ya kafurta masu cewa yana da ɗa ko yana da mata ko kuma Allah uku ne ko duk da za a samu ko san dawa za mu ya zo an samu masu cewa za a je a haɗu da yan cuta a je kowa ya wa'azinsa daban wannan ji yake nuna ma dama kacin da ya wuce ai kamar na faɗa cewa wannan mutuntunin fa yanzu aka fara ya kuna kallo da sunan addini mutum ya je ya zauna da ramaran fadas da ɗan coci a zauna wai a ce an yadda saboda haɗin kai sun tafi a je a zauna kowa in aka zo wa'azi kowa ya faɗa abin da ya fahimta wai yanzu dan girman Allah ne Qur'ani ba kama ba yake shi ba kenan yanzu a cewa Allah yana da fahimta ce a ce Allah yana da mata shi kenan kawai fahimta ka ce da abin da Qur'ani ya faɗa ka kare ta Al-Qur'ani kenan amma wai wasu suna nan yanzu wannan sai amma bayanin cewa kan fata yake shi ne wannan fahimtar kana buƙatar ce wani malami ya zo ya ga ma cewa fata suke yi a ba ka buƙatar wannan duk Qur'anin da muke biyawa to bai amfani biyawa لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث duk Allah ya saba da wannan Allah da wasa yake amma wai har ku zo ku zauna da wanda ke cewa kullum din za ku koyo sun faɗa sun ce Allah uku ne annabi Isa Allah Allah Allah Maryam Allah kuma Allah ya ce ya kire wa duk wanda ya ga ma haka kuma kana goyon bayan wai ka ce wa fahimta ce aje kowa ya faɗa abin da ya bari kai Allah ya sa mu gaba lafiya Allah ka tsare imani duk yadda zamani zai kai ya komo Allah dan iya dan suna ga tawawa da iyawarsa Allah kada ka sa mu bari imani amma ko shakka babu a zamanin fitina wallahi a cikin sa ake tsantsa kullum karga addu'a da sai da Abu Bakar yake rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana ba ma rabu da ita Allah Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik kullum cikin wannan addu'a muke domin wannan fitintunin in ba Allah ta kai wa ƙara ba sai san iya bashe ka kullum za ka ga mutum kamar mai hankali yana magana sai ga aji mai dishi ka duba ka gani cewa Allah yana da ka haɗa Allah biyu ko uku ko hudu duk gaba ɗaya kafirci ne kuma ɗansa shi ne muka faɗa cewa ina ga kuma wanda yake kowa ba Allah ne shi ba mutum biyu ko uku ba eh shi ba ma yanzu mutum da ya gobe a kowa ma Allah ne lamba ɗaya kuwa kana neman wawa wanda yake lamba ɗaya shi ne wanda zai kalli kowa ya ce Allah ne domin Allah ya kafirta mai cewa wato mutum biyu ko uku Allah ina ga wanda ya yi generalizing kowa ma to shi ne abin tambaya waje ba ta wani ai shi ta wani daga cikin zai ke cewa mar kalbu wani kinjiro illa ilahuna in haka yake Allah ya zoye ku zo da haka wannan shi ne Allah madaukakin sarki ya ce aljanu ba da son suke faɗa suka ce ba mu taɓa tsammanin cewa za a samu mutum wanda Allah ya halitta ko aljani ya jingina wa Allah ɗa ko mata ba ba mu taɓa tsammanin haka wanda aljanu masu wato tsoron Allah falamma tasina hada suka ce yayin da muka ji wannan kuwa me ya faru sai suka ce hada alquran wa ama wa aman nabi yayin da muka ji alquranin nan muka yi imani da ji alima annahum kanu yaqibuna ala allahi fi zalik muna ji muka san cewa su ba ma sai qur'ani ya kai da ajini ba iya ayoyin da annabi ya karanta za mu zo nan gaba mu ji ai haduwa biyu annabi ya da aljanu wannan ne da hadisi ibn abbas ya akwai abuwa ta biyu da ya kan zamu suratul rahman kamar yadda abdullahi dan mas'ud yake faɗa saboda haka suka ce muna jin wannan sai muka gamsu da cewa lalle masu jingina wa Allah da da mata kanya su iya sura da kawai kai sura nawa ka jana yi da shi yanzu da muka faro yanzu saura izo uku mun yi sauka to saboda haka wannan shi ya kamata mu kiyaye to shine Allah madaukakin sarki yace wa annahu kana rijalun min al-ins lalle ya rijal yake kana rijalun min al-ins an sami mazaje daga cikin aljanu maza domin su akwai maza akwai mata cikin aljanu ji ta ke haihuwa tamanin ba da ni ne zai zo ya nuna ma cewa kawai wanda ta dau ciki ta ce kamar da wasu suka rike ta ce wa aljani ne mata eh ka san ba da zo a fito da wannan ke gantaka eh kawai wasu ga da cewa aljani ne musu saboda rainin waye ku so da haka Allah ya ce ya uzuna mazaje mina da yin cikin mutane ya uzuna wannan kana da dalu mina din lalle da shi an yake an samu wasu mazaje cikin mutane ya uzuna da rijalin mina din suna neman tsari da wasu mazaje cikin aljanna fajadu rahaka sai aka ya kara musu wato girman kai da kazawa shine araka ai kullu da ra'anna lana fadlan alatin addinin sai mun kasance da muna jin cewa mun fi dan adam falala mun fi mun fi shi ko mun fi shi daraja haka ce ni ya na mu kanu ya hudu da jina suka ce wato saboda sun kasance ya hudu da jina mutane sun zo suna neman kari da mu ai ranar da ruwa jiya au makana idan mutum ya sauka a kwari in ya gida daji ko hanya a cikin yawa hanyar tafiya sai ya sauka a wani masauki a hanya in ya sauka wani kwari ko wani guri mu aikin ne dan ban tsoro min albarari na daga sarari wa kai ya da wurin sa kama da ya hada da larabi fi jahiliya ta cewa laraba a jahiliya idan suka zo da ya sauka a wani kwari zai ce a'udhu bi rabbi hadal wadi sai ne mutane da shugaban aljanun gurin ya ce ba shi kariya yanzu da ya da zango a nan mu kuma annabi koyar da mutuwa in ka doka kowace ne dukkan ka sai ka ji aulul kalimatin la tamma ta yake ruwa kala ba wani abu da ne cutar daga hadisin muslim duk wani abu mai cutarwa iya wannan kawai da kun zauka kai yayan ka ce da an shiga ka ce a biya sabon gida an ka shiga kan wani yau da yake cewa za ni sauka a garin da wannan kana shiga za ka biya aulul kalimatin la tamma ta yake ruwa kala duk wani abu mai cutarwa annabi ya ce lan yazurahu abadan har abada bai cutar da kai tunamu aljanu kowane irin abu da kake gani da wanda ba ka gani idan ka karanta wannan kuma ba ta da ba ka biya ayyanka suka biya ba ta ta biya duk wanda za a zo a ta amarya ana biya wa iyaye mata in za a kai ta ko a shiga ana guda da an zo wata tarada mata cewa an shigo ki biya a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq za ku ga addu'o'in annabi gajeru masu fadin fa'ida dan ka dankan nan shekara uku yanzu ka koya mai ya dauki to amma wani sai yayi ma dabaru abin da ba za ka iya ba sai ce sai dai alfa domin ka biya to da haka wannan ne take addu'a dan kai in ka kuma shiga sai ka hada da suratul baqara shikenan idan kai wannan karka wani da amma abin da zai samu gidanka ka gama yawa ba wani abu da zai samu ma gidan Allah babu duk girman ta kuma ko ya kai daga nan zuwa batirawa in kai yau na addu'a ta isa yawwa wannan shi ne to da zai shiga zuwa da ni sai su nemi tsari a gurin wato a gurin mutane sai su nemi tsari da aljanu cewa yana nema aljani cikin wannan gidan wannan wajen ya kare shi daga waɗanda suke sauran aljanu ko wasu abubuwa masu cutarwa to sai aljanu suka fara jin girman kai a ashe mun wuce mun wuce da da shi inda dan adam ya sauka ko kai karatu ko kai ba aljanu da gudu aljani da gudu zai rasar ka amma da suka ji aljanu mutane na neman tsari da su sai suka ce oh ashe dama tsoron mu suke ji sai suka yi sai suke zama har in ka taka cutar da kai amma da asali duk inda dan adam yake aljani barin gurin ne kwaje kayan da yake ba gurin haka Allah ya gine mu amma da suka gano cewa fararen kura ne ba azka din zaba ba da yamma kwanciya kake kamar rogo ka tashi kamar dankali kace to shi kenan za ku gamu da to so da haka wannan shine shine fa za zu muraka kan idan nazalu wajiyan aw makana kamar yadda nabi ya yi ya'uduna bi azimi zalikal makan min ad-dan babban gun da aljanu jira ne wadari a gurin sa an yi jiwa wa bijayi da tu'uhum kama kana adu ya rukulu biladu a adaihi fi jiwari rajulin kabir kaga kamar yadda zaka shiga wani gari na abokan gaba ai kana neman wani ya baka ne kariya cewa idan zaka shiga daga cikin manyan gara wani ma ne yanzu duka a ƙarƙashin wata ibarati da kulawarsa falan ma ra'atul jil annal yusir a'udhu nabi min khawfi minhum yayin da aljannu suka ga cewa aje dan adam ma neman kari yake da su saboda tsoron su da yake ji za zo murahakan ay khawfan wa irhaban wa ja'ala hatta tabaqau ajalla minhum makafatan sai wannan ya kara musu girman kai kuma suka koma tsoratar da mutane an gane ko da kawo hari suka rika kai wa mutane hari har sai da ta zauna akan wannan tsoratar wanda sai su fige wa mutane shi sa Allah yake fasadu muraqan ko kuma fasadu isman kamar da wasu malamai suka fassara sai wanda ya kara sa su dogewa kan zurmin da suke yi ai wa zalatul jinna alaihi bidalika jara'a wannan sai kara wa aljanu girman kai imam tuddi yake kana rajul ya khuruju bi ahlihi fa yati al-azza fa yanziluha fa yaqul mutum ne zai je gidan yaron da dokar za su tafi ya samu kwari ko wani wadi ya san zauna a wannan gurin da ya zauna zai ce audin da yi da hadal wadi min aljin ko bai san sunan sa ba yace ina neman tsari da oga kwata kwata na wannan aljin da yake oga kwata kwata na wannan ramu kaga ibn ya kare ana zara ana bi aw mali aw waladi aw ma jeji cewa Allah ne wani tsari a gurin sa saboda kada a cutar da ni a kan kaina ko dukiya ta ko ƴaƴana ko dabbobi na kare ne ban da dalilin min dunillah da ya nuna tsari a gurin sa koma bayan Allah ya haka ko mulkin al'ada inda zai shi ne illa saboda ko da yake ka dogara da Allah ba ka kusanci Abu al ya rayi da shi da rabi'a da zai yi da Abdullah suka ce ha da ai khawban sai aka ga tsara musu tsoro فزادوا امرأة أي ثم الجنبي إمام قتادة ده مجاهد كما تكي زاد الكفار تجيانا حتى تيقارا وكافرين جرمان كي شيني فزادوا رهقا an gane ko yawa to shine wa annahu zannu kama zanantu ma la na'am wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'ath Allahu ahada alladhi wa annahum zannu su kuma annabi suna tsammani kama zanantum kamar yadda kuke tsammani kuke zaton Allah ya ba sallahu ahada cewa Allah ya rubuta jirgin ne sauki ran mutum bai taba tajin sa ba ka dan kafaran maka suna da wannan belief cewa an mutum ya riga ya mutu ya mutu kenan to su ma kafarai aljanu suna da wannan zaton suna tsammanin cewa Allah ya ba sallahu ahada in mutum ya mutu Allah bai taba tajin sa ba sai Allah ya ce وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهادا رصدا وأنا لمسنا السماء الجنود سكتي والسوى للي من نفات السماء دم جي مساتو جنتي كما يجب كتابة saboda haka fa wajen na muna zuwa sai muka samu sama muli an cika ta harasan jami'i na hali da mazaba matsara masu tsaro shadidan masu ƙarfi wasu wanda kuma taurari masu aman wuta shi ne shi hubar da jam'i na shahar da Allah ya tsinci shahar ba rasara an gane ko saboda haka wasu hubar muka samu an cika ta da mala'iku masu tsaro da kuma taurari masu aman wuta wa anna kunna naka'udu minha sai suka ce ba da mun kasance muna zama a cikin sama ba ma wai mu je iya waje zama cikin zaman muke shiga mu zauna kaga wannan ayar ba ba da Qur'ani wani yan tamuri ba kai da hadisi yan ce kanya ne ta ji kanya ne ala aljanu ji ga zama su zauna amma mu da inda da abin da Allah ya faɗa manzon da ya faɗa inganta sai mun yadda shi za ba ka da wato damun kanka kawai kabila wa da amani annabi ya faɗa to shi kenan Allah ya faɗa to shi kenan saboda haka kunna na kawo da min ha faɗa da lisan mun kasance muna zama a cikin sama domin mu biyo zancen mala'iku kamar yadda ne al'ada da kansu kake to yanzu duk wanda ya tafi sakar zance yana so ya biyo ni Allah madaukakin sarki ya gaya mala'iku ya ji lahu shihaba zai tarar da shihaban tauraro mai aman wuta rasa nan yana daku yana jira kamar jirgin ma in ka isa ga mala'iku manya ga kuma tauraro da yaman wuta shi ne irin wanda muke gani game da ake gani imamu kasada yake cewa amfanin tauraro uku ne inna zayyana sama'a dunya bi zinatin kawaki ko kuma da kada zayyana sama'a dunya bi masabiha wa ja'alna harjuman kaga ta ga ma abu biyu anan ta ga ma abu biyu aikin tauraro na farko shine wannan tauraron da kake gani shine ai addu'a sama ne shine zayyana sama a duniya bi masabiha sannan nabi wa ja'alnaha rujuman lijahadin ya zama abin jifan shedanu gashi kuma Allah yana yi ga yaji mana sannan na uku shi ne ya zanto yana nuna wa wanda ya ba yan astronomy yana nuna wa wanda ya bakar a hanya mutan da idan mutum ya taho da tauraro yake gane zai tafi sauraro kawai zai kalla ya ce in na hanyar nan shi ke nan ba da gano google map ko da ake ba da shi bane su wannan shi ne na su map din sauraro kawai zai kalla masa ne zai ce nan kana yi to su ne amfanin wa wabin naji wa alamatin wabin naji ni hum ya hadadu to shi ne aikin sauraro guda uku wanda yana da kyau a kiyaye an gane ko to shi ne to shi ne ma da yake yukhbiru ta'ala Allah yana ba da labari an jinna hina ba sallahu rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzala alaihi alquran Allah yana ba da labari dan gane da aljanu lokacin da Allah ya aiko manzansa Annabi Muhammad ya zo kan masa da alqurani kana min hizbi lahu أن السماء ملئت حرسا شديدا يلا عليه إن شاء الله الله يكيه إلى القرآن سوى سبع أي لا بد من شيء wallahi kun ga wannan matsatsuka da ake bara wallahi kun fadi bubul ne kun fadi za ta sauka kamar da yan tiktok suke hawa domin Allah madaukakin sarki shi ya alƙawari sai ya kare Qur'ani kuma ya kare hadisi to shi za kawai da za a kai ne amma wallahi duk wanda zai dauko wannan tallar wallahi ba inda zai domin ne abun shi zai kare abun sa kamar yadda ya ba wa Ka'aba kariya aka ce da anna lahu rabban yahdi aka zai ba wa Qur'ani da hadisi kariya ba wani abu da zai taba yadda yayan mu suka haddace alqur'ani daga fatiha zuwa naji haka jikokin jiko a ranar kiyama yana nan a wannan haddar haka za ta haddace ba wani abu da za a canja yi ko yanzu a kwace qur'anin duniya kasa muna da yara kanana da za su kuma rubuta shi to ba kariya ta tabbata kenan kariya ta tabbata hadisai ma suna nan muna da yara da suke hada hadisai sun haddace kutubu tisa ba tisa ba Allah tisa kasabin su so da haka in an shigo da wani makila da waye duk wani abu da tura da yahuda da amerika za ta shirya wallahi ba su fi karfin allah mu kawai abin da muka sani kenan eh hatta wayannan abubuwan da kuke ji cewa ana ta surutai cewa amerika ta fi karfin allah ne kada mu rika manta wannan bayan allah duk wani abu da zai zo kada mu rika yi wa allah kallon mutum allah ba mutum bane duk wanda zai zo ya kawo wa Najeriya hari ai kaza ga ku ga Allah ya shi ba ba yake wala ta ku ruhuci da duk saboda haka ku rika sa wannan aranku sai Allah ya ku cikin zargi ki ga lamarin ku amma idan muka ji to Amerika ta fi karfin Allah to zai mutu da mu amma Allah ya fi karfin kowa shi za a ke faɗa cewa duk ran da kake so Allah ya ma abu ka ji cewa Allah ya fi karfin kowa ya fi kowa sanin halin da kake ciki ya fi kowa dole ya ba to kawai ka sallama ba da ku ga Allah nan ba ku zo mana Qur'ani muke biyawa ƴaƴan mu na biyawa ƴan uwan mu na biyawa kuma ba wanda kuka zalunta ku zo ku gani kin yana jangadi kai ku kana jangadi ko kana da feluwa to saboda kana da feluwa da za ta gani Allah ko bai da ita ko an ce ma 1970 kaza da Allah kaza ne yake mulkin duniya yanzu kuma a saboda haka yana nan za ta kudu wuce da duniya ranar kai ko kai je ruwa ba ka kare yanzu wata kake yi kuma ka kusa gama to me yasa za mu ji wani tsoro me yasa kuma ita mutuwa ko Amerika ta zo ko wata zo ba ta yi ba to sai mu ajiye wa dauke wa Allah matsayin da ba wani saboda kawai jin tsoron wani abu ai ba zai yi ba kamar lam yamut bi sayyi ma ta diga ni ta hadda da asbab wal mawt wahid in ma ba ka mutu da to da ne ba kana kwanta kan garin ka rafi ji muka yi sallar ita to kawai ka sallama wa Allah to Allah mana ku cikin sarki ya gaya mana lamar na sama a fa wajen na muryat har san shadida mutu ba kaga nan muke biya wa kana min haka yuri lahu anna sama muryat har san shadida wa hafizat min sa'iri al-jariha ko wa hafizat an kare da ko ya kare dan aka ce wa hafizat hafizat kuma an kare da daga sauran sasannin ta wa turi da take inu an maqaidiha da zaka kori ke da gurin gurin da ke zama allati kanat ta'udu biya qabla zalik wanda da suna zama kafin haka an gane ko dai Allah ya tsari ko sai an yi Qur'an da kasu ta dora wa al-Qur'ani shi da Allah ya ce illa man kadifa kadifa kadifa da ba'atu ba'u shihabun sati kaga yanzu da wannan kafir magana sai wanda ya iya sati wani abu kawai to sai tauraro ya amince da shi sai ce fa yulqu ala alsinati man ala alsinati al alkahara in wanda ya kashi zantar sai ya ba shi ga harshen na ƙarfi da ya sha da ba hawa hawa suke bayan sun yi wannan sun saki magana sai su rika fashin ɗin daga sama zuwa ƙasa to da an turo wannan tauraron ya tarwata su tunda suna da sauri sauri kaga qur'ani ma ai wancan da ya kawo ganin birjisu ibrisu ne jinni abin da ya kawo kafin jin ka wuce ko kamar an yi da ilai ka karfu aka ce wannan ayar ba da ba da qur'ani ne yazo da ita ba da hadisi ne yan kwayan yan kwayan ka da da su ta ji kariya ne wallahi shi ma da hadisi ne yazo da an kawo gadan bilkisu kafin jin ta da ta ji kariya ne to qur'ani ne Dawo, magana aljanin je ta inje ka kawai bari mu ga nan an gane ko da ji ne zuwa in ji Allah je mu mu dora akan wa anna la wasna sama'a awwal nan ka bara dai alamin ma ka na na na gaskiya ne gaskiya ne wannan magana ce mai muhimmanci kaga da Allah wannan wajen sarki ya yi Allah ladina amanu ko anfusakum wa ahlikum nara ya gona gaba da gaskiya da Allah ku kiyaye kawukan ku da iyalin ku daga shiga wuta wa qudu an-nasu wal hijara makamashin da shi ne mutane da zuwar wajen yace sai ga wasu mutanen sun fita sallah addu'a sun bai iyalin su gaskiya muna da wannan sakacin tsakani da Allah in dai ba iyalin ka tana cikin al'ada ba gaba da yanzu ka tafi sallah addu'a ka tafi ka tafi yayanka sai daga cikin wani labari da taba karantawa wani cikin masu wa'azuwa sai hikima sai wata mata ta zo tana cewa ana magana akan wannan ayar sai take cewa ai san ta ta ji yaron nauyin bacci ne da biwa ya kai sai ce da ita sai ce da ita idan idan idan gobara ta zo ya za ki ta ce yaron lai duk baccin su sai na tafi haka ta ce yace to shin yadda cewa za ki kare shi daga wutar duniya amma ba za ki tsare shi daga wutar lahira ba to Allah ya yi wa kudu hannasu wal hijara makamakin da shine mutane da zuwa to da haka abin da yake dole mutum ya rika tajin iyalin zawa mur'alaka bis salati wa qadir alaiha sai da cikin magabata idan ya dawo gida wanda bai ci ci sosai ba ko ko ya yi ta mutum da ta kasuwa ne ya tare iyalin da yake ji a zaura yace tsakanin ku da Allah waye ne sallah ba idan da jiki ba ba ta yi wani ya sa wa hannu ko kafa ba ba ya tare da yarin yake ce waye bai yi sallah ba sai kuma a samu wani ya ce an ji ya yi nazari ba yi sallah da ce kika ja zamana domin Allah ya ce wa mu ahlaka bisalati wa fajr alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wannan kalmar zaka ja wallahi sai ka dafu ya kanta la nas'aluka rizqa Allah ya ce ba mu ban ba arziki muke roƙonka ba domin mu za mu azurta ka saboda me Allah yake gaya ba anan ka ba abin da yake sai ba ka arzikin za ga mutum a duk kasuwancin dan Najeriya ya kai dan Saudiya ne amma duk kasuwancin ya kai su kuɗi bai kai su ba su da an yi sallah ana kiran sallah mutum zai rike kuma shi gwalagwale ne amma mutum yanzu anan za ga awo yake wani ma dankali yake siyarwa amma ya ci taji ya tafi wani da wadan kanin kanka taji wani dauka mai bar ma ya taji ya tafi sallah ko da haka bane mutum wanda kawai zai ta gare ya ga amma nan mai dankali da tufafi ya ci tafiya wani bulo yake cewa ba bulo wani kwashi bulo dan Allah amma ba zai tafi ba to wannan kalmar mutane mu dai ke dan buri akan ta la na kalu karizan la hanu nan duku kaji ma'ana da take so in ka bin wannan da kyau sai Allah ya azurta ka akwai tambaya a hannu na da kuku na to na to sai kuwa to sai ai dan sai akwai aljanun da ni ya gani aljanun da in ana karanta ayoyin alqur'ani kana jiyo wasu ayoyi za ga musulmi musamman musulmi ne a cikin dan adam za ga wani na kuka wani bayan ya tsaya ba kai mai wa'azi za ga yana kuka ka ga amma cewa idan Allah ya turo annabi gare mu ba kuma ya turo gare ko ku san wannan labarin ba kaza kaza saboda haka yayin da ya zalunce ka Allah ya saka sai an muku hisabi tsakanin gari sai da dabba ne aka ce ba za a yi ba amma dai aljani za a yi saboda haka wannan shi ne akwai kuma aljanin na ba yanzu ba mu gama biya ta ba ta ji ne zuwa ba aljanin mu eh Allah ya ji to um wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya amin ma haka yace tambaya ta ita ce shin ya halatta daga hannu a yi addu'a bayan sallar farilla ko kuma sai dai kawai mutum ya yi zikiran da ake yi bayan sallah wannan tambaya ce mai kyau wanda malamai a cikin majmu'ul fatawa shekul islam yana da gabar da yi bayani akan wannan cewa da Allah yake fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab malamai suka ce yana cikin daga cikin guraren da Allah yake amsa addu'a to kawai sai aka yi sabani cewa wata irin addu'a ake bayani suka ce wannan addu'o'in da annabi yake bayan sallah du'a ibada su ake nufi malamai na farko kenan wasu kuma suka ce a bayan ka yi zawo ibada wanda annabi din yayi sai kuma ka ɗaga hannu ka roki Allah abin da ake so abin da kake so to a nan ne wasu suka fada da shine kuma wani an gaba sai wani ya tuyo ya ga wasu da yace a mutum Allah ta gara yace gara to ba wannan ake nufi ba kun bayyana da kyau ko amma yin addu'a bayan sai sallah farilla ko shakka babu akwai magana cewa yana cikin guraren da ake amsa addu'a a kuyi jama'i ne shi ne wanda yake bid'a jama'i kawai wani ya zauna ya baku yau wato shi ne malamai suke magana a kai amma mun faridan wannan malamai zabani ya kai akai kuma magana ce wadda idan ka ga mutum ya dauke ta ba za ka yi mai inkari ba wannan shi ne amma dai khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam in kuma ba su da sabanin cewa kai sallan nafila ka daga hannu ka roki Allah abin da kake so nan ba sabani cewa bayan ka gama ne ka tsaya a safai za fara rika falsafa to wannan addu'a ake ne wannan tambaya ce ne sannan tambaya ce ne yace shin malam ya mutum zai iya ta kan da ya kace riya na ga wani abu Oke zai yi yakin ya? Wani lokaci ko aikin alkhairi zai yi ko ibada idan a gaban mutane ne sai na fata gudun fadawa riya to abin da illa take warin da yawa yi abu dan mutane riya ne yi in yi dan mutane shi ma riya ne eh yi abu dan mutane riya ne in yi dan mutane shi ma riya ne ka karanta da rabi ibn ma'arif na ibn jami'ul ulum wal hikam na ibn rajab alhamdulillah jami'ar wani da yi ka karanta da kyau ka ji ainihin al'amal bin niyat wannan hadisin malam sai an gare ka ya daga shi sa ibrahim sufyan sauri da abu ani ma ce to amma halalci sai a ce da niyya ba wani abu da ya wahalar da ni wajen ya ta biye da niyya kullun zuwa ake yi kar kana ya kacce kana ya kacce haka za ka yi kai dai kawai ka zo ka yi abun kawai don Allah abin da ake so shine abu yin abu don Allah shine zamto suka da yabo baya daɗa ka baya rage ka shine abu da Allah an soke ka ga abun bai da bai rage ka ba an yaba ma aka abun bai tsara ka ba wannan shine riya kuma ita wannan ku bayyana da kyau ita zuciya kullum ya kace ake asalin zuciya tana son yabo tana son yabo shi za ba ka ce idan bayan kai abun aka yaba ma ka ji daɗi to nan ba riya bane asali yin yin niyya dan a yaba ma shine riya kawai ka dauka amma mutum yanzu yayi ma abu sai ka tura mar da sako cewa na ga sako na gode Allah ya saka da alkai jazakallahu khairan wannan ba dan ka ji daɗi ba ne wani domin ga Abu Musa al-Ashari annabi alaihi salatu wasalam ya ji shi yana ji alqur'ani ya dare da safi bayan addu'a yake da shi kai na ji shi kana ji alqur'ani yake ni yake na ga tuji da bizmara min mazamiri ali dawud yace hakika an baka da hadin murya irin na Annabi Dawud alaihi salam da iyalan gidansa domin Annabi Dawud idan ya zo yana zikiri domin kazzabura zikiri ce ba kamar yadda Qur'ani ne ga zikirin ne a ciki kan wani ya zo kuma ya dauko yanzu ya ce zabura yake biya ba wanda ya saka to da haka zikirai ne a ciki an bai da aiko ko to da haka yana biyawa sun tsaye saboda dadin murya sun suka zo wucewa wa khayra mahshura kullu lahu gaba ɗaya zai duniya suna bin su saboda dadin muryarsa ya kace dadin murya annabi Dawud irin Abu Musa al-Ashari irin na Abdullahi bin Kai irin na Annabi Dawud sai ya ya Rasulullah ka ji ni sanda nake biyawa yace na ji ka kwarai da gaske yace da na san kana ji na abbartu hura da tahdira da na fara da yana murya ka ba da yake ce kun ga bayan bayan an yi abin da ya ji dadin abin da aka yi ba zai zama ne ba ka ji ko masallaci yanzu har suka san da cewa to ina wanda ya fara abu dan Allah yana cikin yi sai kuma niyya ta canja ya fara sallah yanzu yana yin sallar nafila sai sai an fara aika shirkin sa nan yana neman yau ka kawai sai gyara sallah kaga farkon ta ba shi yanzu kuma ya ta jira shi yanzu ka aiki ya ruji me yasa sai da da aibada da farkon ta yake da alaka da karfi idan ya ta jira a tsakiya ko karfi ta rusa aiki amma idan farko bai da alaka da karfi raka a bibi yake ya raka a biyu lafiya lau ba ruwan da jirgi sai dai daji dai ta uku a ta hudu kawai sai ga jirgin sai gyara to iya biyun nan guda biyun nan na biyu su suka lalace amma biyun farko sun ga idan ana farko canjin yana da alaƙa da ƙarfi a tsakiya ya ta shiga damu da aiki amma idan wasu sun ga to bane imani shi za kullum addu'a da cewa Allah ka tsare mana ayyukan mu Allah ka karba shi da magana da muke yi abun mamaki annabi Ibrahim da annabi Isma'il sun je yin Ka'aba gina Ka'aba su bi duk duniya ba kowa da ba sai Allah amma da sai gaba sai suka ce rabbana taqabbal minna innaka Allah ka karba amma kai yanzu baka sani kuma yake da waya ka dauka ka je kana kaba kana wai gaba a gaba addu'a wai ka gaba a gaba da Allah ka ji hauka kai da kai gurin da ake amsa addu'a annabi ya gaya ma ko kana gaya wanda yake Najeriya wai da Allah wallahi yace ya da waya na jama'a yanzu da Allah ka ma addu'a ka je magamu Ibrahim ka je indara roda ake fara ka je Saba ka je Marwa a Saba gurin amsa addu'a ne Marwa gurin amsa addu'a a ba malami yanzu aka ji wanda kake nuna ma yanzu aka riyar madrid da barcelona yake kallo lokacin da yake kallon ka kuran za addu'a ne ne ko ni taki ne to gurin kallon bar ba ni taki bane ko kuma gurin da suke hira ba ni taki bane kai kuma guraren an ka addu'a kusan gurare ko mutane aka lissafa ma duk ka zo gurin wai kuma kana ga wani anan wai ne ma addu'a kawai so kake a gani cewa ka je maka to mun gani bai yi rasu ila ba hajjara ilai ko yawa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan sa na ai ai me yasa ba ce wallahi ban sani ba eh amma dai ga shi mun ji Qur'ani ya ce annabi Musa kai dai na'am نعم اي اي shi ne magana da muke daga zaran mutum ne ya biya aya goma lafiya lau kaga duk da hada biyu yana da lada goma daga aya ta ga ɗaya sai ga surikin sa sai gyara muryarsa to daga ta ga ɗaya nan da ya fara ai kaga aya farko ba ta da alaka da ta ga ɗaya ne shi ne magana da muke yawwa duk abin da kin din sa za mu ko mana da abin da kin din sa na farko yana da alaka da kanji idan mutum ya tafi ya ruki amma idan daban-daban ne juzi juzi to iya juzi da ya tafi da iya ruki ba lada Allah ya kare mu ka raba mu da iya Allah ka sa duk abin da zamu yi dan kai muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sufofin sa madaukaka shi da gobe mai da iko ne shi mu in mutum zai yi ko taimakon masallaci zai yi sai ya koyi ya daina da gaba yake kar ku faɗa kuma wallahi go bayan sun mutu sai aji eh ya da Allah yake in kana aji a ne ka kuye bayan ka mutu wallahi ya fito da shi sai aji to da haka mu dage mu tsaye ya ki zuciyar mu ko da yake Allah ya dakatar da mu marasa lafiya gida da su ta Allah ka wasu lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gabara muna roƙo Allah da sunayen su kyawawa waɗanda suke mana wasiya masu neman aiki da jarrabawa da sana'a Allah ka tallafa mu ƴaƴan mu da ƴan uwan mu da suka kauta hanya Allah ka shirya mana su Allah ka dora su a hanya na daidaiciya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin su muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sufofin sa ɗaukaka ƙasar mu Allah ka zauna da ita lafiya masu neman ta da matsala da tashi hankali Allah ka fi ƙarfin su Allah ka maganta mana su Allahumma aminna fi awdanina wa aslih a'immatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yau za a ga karatunmu karatunmu da injiniya muka ya dan yi shigo ne dan yi shigo wancan tun kadan gari suna dan wani workshop ne a Abuja sai dan yi tunikin tun da sun gama to kafin ya koma shi za a ga ganki to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi ya biya bukatu duniya da lahira yan kwanakin da zai yi kuma Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya subhanakallahumma